الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul izziya wanda babban malami a Sheikh Abdul Hassan Aliyu Maliki ya rubuta ya daga malamai na karni tara hijira wanda an yi shi 857 ya rasu 939 muna a babe na biyu a wannan littafi mai albarka wanda babe na biyu baban da yake magana akan sallah bayan kenan kammala abin da ya shafi tsahara wanda sallah ɗaya ce daga cikin arkanin islam guda biyar lokacin da ka cire kenan kalimatu shahada abu na biyu mai biyowa bayan shine sallah wanda kuma sallah wani al'amari ne wanda yake mai girma kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ayoyi da dama ya faɗi matsayinta da kuma girmanta Allah subhanahu wa ta'ala ce amur halaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa inna ala kabiratun illa 'alal khashi'in lalle wata al'amari ce mai girma sai dai ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sallah tana da rukun tana da sharuɗa tana da rukunai tana da wajibuka tana da sunnoni da mustahabbai wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan Allah subhanahu wataala ya mushi umarni da kwalalle cikin Qur'ani annabi sallallahu Allah ya gayyace shi zuwa mi'raji ya je karbo sallah asubar da ya dawo Allah ya turo malaika Jibril alaihi salam ya zo koya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda zai yi sallah saboda haka kenan bayan an gaya mana wancan karatun da ya gabata kiran sallah iqama sai kuma muka shiga sharuɗa na sallah wanda ya kace sharadi shine abin da rasa shi yakan sawa a rasa ibada duk lokacin da aka ce kaza sharadi ne to lalle in babu wannan abin a cikin ibada tsohon ibada ba sai ban an yi ta ba tare da wani abun ba mala ya ce sharaɗin salati arba'atu sharaɗin sallah hudu ne ya lissawa mana tsaratul khabasi tsarki daga khabasi aka ce khabasi shine najasar da za ta taba jikin mai sallah ko tuwar mai sallah shine tsaratul khabasi ana saubi walbadani wal makani tsarkakewa tsarkaka daga sabasi shine najasa da za ta taba tuwa ko ta taba ciki ko kuma gun mai sallah ibtida'an wa dawamar wannan wajibi ne a tsarkaka sharadi ne a samu tsarki lokacin da za a fara sallah da kuma cikin sallah inda za a ce mutum kan fara sallah sai zo da tuwa mai najasa in yi sallar sallah ba ta yi ba darduma da najasa sallah ba ta yi ba saman gwalalo sallah ba ta yi ba amma in ya ka tabar mashin huda ƙasa gwalalo to kuma sallah ta yi sai kuma tsaharatul hadasi tsarkaka daga hadasi ada shine abin da zai fita daga cikin mutum na daga najasa ko bawali ko bayan gari ko iska duka waɗannan kenan su ake ce mu hadasi ibtida al-karam farko in har mutum ya yi hadasi to wajibi ne arwala wa dawaman haka cikin sallah idan hadasi ya zo ma mutum sallah ta baci fi kullu salatin za ta ruku'in wa sujudi a dukkanin sallar da take da ruku da sujada wa khairiha da walinta ai kaga akwai sallar da ba ruku da sujada kamar sallar gawa ka gani kamar sallar gawa kaga ba ruku ba sujada shi yasa sai ce wa fi kullu salatin za ta ruku'in wa sujudi to amma kuma anan kaga yanka cire sujudu tilawa ita kuma ta wata ce kamar sujudu shukr ita ma kenan ta fita ciki amma anan maran da yasa kenan duka ya shigar da har wannan da yanka cire waɗannan kenan su kuma amma sallan gawa ita ma haka sharadi ne a ita kuma haka a sallah mata khawf kaga ita ma akwai wadda take babu ruku'u babu sujada idan taraka fa inna ma huwa ishara wa takbir wa takbir in aka sarki ana yaki kaga ai ba zancen ayi ruku babu zancen sujada kawai sai dai Allahu akbar kadai da kuma nuni da kai amma ba ruku'u ba sujada babu abin yace kenan za ka rukuwa su wasatrul aura sharadi na gaba lullabewa tsireci sharadi ne duk wanda ya salla tsirecin shahili salla ba sai ba aka ce satrul aura kenan bi kasifin a suturce da wani abu wanda yake mai kauri shi kasif din nan ba da sinun ba ba da salin ba bi musallata ana karantawa da mai iya uku ai ghalidun ana nufin kakkaura to da aka ce sitar cewa tsireci daga ina zuwa ina wawar tawratuli tsirecin namiji wanda in yayi sallah wannan gurin bai sitarce bai sake sallah min surratihi daga cibiyar shi ila rukubati zuwa guyoyin shi dukkanin wanda ya sallah bangaren cibiyar shi a hili ko cinyar shi a hili bai lullube ba zuwa guyoyin shi to bai da sallah bai da sallah kuma ba a yarda ba wanda suke matsatsu labudda ya zama kenan masu yalwa saboda sharuɗan tufa na mutum musulmi ko mace musulma kafasa ne ga namiji shi ma sun kai bakwai sharaɗi na farko labudda tuwa ta zamanto mai kauri kar ta zamanto wadda take sharan sharan ta zamanto galizan wadda take mai kauri shine kasif ina da malaci sannan ta zamanto sabiqan wadda take mai yalwa ai fatfada ta zama tana da yalwa tana da faɗi kar ta zama ta tsuki sannan kuma ta zamanto kar ta yi kamanceceniya Allah tushbiha libasal kafir kar ta yi kamanceceniya da tumar kafirai kaga wancan ko ta mace ko na ta namiji ta zama mai faɗi ko ta mace ko ta namiji ta zama mai mai kauri ko ta mace ko ta namiji kar ta yi kama da tufafin kafirai karta yi kama da tufafin kafirai an la tushbiha rijalil mar'a libasul mar'a aw ko aw libasul rajul in namiji karta zama tana kama da tuwar mata ko kuma ta zama tana kama da tufar maza in mace ce karta sa kayan da suke irin na maza kamar yanzu misali mace soji mace jandarma mace gar sai dai ita a dinga mata zane daga inda matsalolin da yawa yawa to kaga a ka'ida ana bambanta saboda kenan la'anar lawar rajul yana masa da wasu tilmar a wani ma'azar masa na makarsa to gagari kenan allah yana hanta ga mace za ta sa kayan namiji ko namijin da zai sa kayan mace gagari sau da haka kenan kar ta zama ta yi kama da tufafi wanda yake na mata ko kuma tufafi na maza a kowane ɓangaroren in ta mace ce kar ya zamanto an turare da turare kar ya zamanto ta turare sai da turare lokacin da za ta huta shi ma kar ya zama kenan wannan Allah ya kuna saba shuhura kuma kar ya zama tuwahin alfahari kamar tuhar da mutum ta nuna kai kar su zamanto tuwa wadda take ta nuna kai saboda haka kenan labudda tuwa ta zamanto ta cika waɗannan sharɗa yau to me wa ila rukubati wa auratul mar'a al-hurra amma tsirecin mace diya ma ajnabiyye dangane da wanda ba wanda ya haramta ya arme ta ba jami'u badaniha ita duka cikin ta illa wajha wal kaffain ma'ana ba a rawata ya sallah hannu a hili ko kuma wani bangare na ciki inda ba hannu ba da kuma tafi da kuma fuska wasu kibarar kiblarci sharaɗi shi ne za mu tashi ko? wasu kibarar kibla za mu tashi ko? wasu kibarar kibla sai kuma sharaɗi wanda yake na gaba isu kibarar kibla kenan fuskantar alkibla wasu kibarar kibla illa fi filin itali halar iltihami inda fuskanta alƙibla ya ce sabga ko yamma ka kalla ko arewa ka kalla ko gusun ka kalla firkitali a cikin yaƙi halatar iltihami a halin da aka sarki halin gumurzu to kaga halin gumurzu Allah subhanahu wataala ya afwa kana iya yamma ma kake kallo an koro ka ko kai ka koro duka kai sallah ko kana da arewa an koro ka ko kai ka koro kawai nan ne fa ina wato lufa samo jumla kawai ka kai sallah ka anan ba sai ka ce maka juya ka kalla al-qibla anan istiqbal al-qibla ya saka wasu kibarin kibla in mutum ya sallah yana kallon arewa da gangan bai da sallah yana kallon gusun konan bai da sallah da gangan ga alƙibla sai kauce yake fuskantar ta bai da sallah saboda sharadi ne istiqbalul kibla illa fi fil kitari inda fuskantar alƙibla yake sabka sai a halin yaki halin dalil sihami a hali wanda yake na sarkewa wa fil nafilati sai kuma a cikin nafilatin safari shi ma abu nagoro al-mubihi lil qasari bulaguran da ya halitta mutu ya kasar lirakibi ga wanda yake sama abin hawa kai ne kake halin bulaguro za ka yi nafilarka shafa'i da wuturi ko rawatin ko suna filfilinka to a mota kake ko a doki kake ko a rakumi ko a shakki sai ka fuskantar da shi al'ibra ya kai an mawa aka bar yanzu ka ci gaba da sallaka ko da ya karkata ya yi arewa duka ka ci gaba da sallaka amma wannan nafila ba a halin bulaguro kuma shi ma ba a zaman gida ba wa man salla ila ghairi al-qiblati wanda ya salla yana fuskantar wani gurin da ba qibla ba nasiyan halin mantuwa fa lam ya'lam bai sani ba hatta faraga min salati har sai da ida aada abadan har abadan sai ya saki wa man salla ila ghairi al-qiblati wanda ya salla yana fuskantar wani gurin da ba qibla ba nasiyan halin mantuwa fa lam ya'lam hatta faraga min salati bai sani ba ida ida aada abadan waja fi zalika khilafu malaci amma sabani yazo dangane da wannan saboda aka ga akwai waɗanda suna sallah aka zo aka ce musu daranje an sabkar wa annabi sallallahu qur'ani an juya alqibla daga masallacin Qudus an koma kallon masallacin Ka'aba saboda aka sai suka juya kawai suka fuskanci wancan yanzu ba su sake waɗancan rako'in na baya sabai sai bulaguro alqibla ta rikice wannan ya sallah yana kallon nan wannan yana wannan yana da aka waye gari sai suka ga ashe kowa ma bai kalli al-qibla ba kowannen su ba wajen al-qibla ne ka gani a lokacin manzala sallallahu bai ce ba su saki kenan in mutum ya sallah da mantuwa sai bayan ya yi da shi kenan karas amma kenan istiqbalul qibla sharadi ne ga wanda yake tuni sannan kuma wanda yake da iko ai zai iya yiwa misali a ce marar lafiya ne yana da shan yin ciki an juya fuskar shi nan kuma ba wanda zai juyo shi kuma lokacin sallah lokaci zai huta to ka fata Allah mustata'atu saboda bai da ikon shi ya juya ko ko misali yana saman wata bishiya wani abu ya tare shi bai da damar ya fuskanci alƙibla kawai ne wannan gurin ne kawai inda fuskar shi ko an ɗarme shi misali yana kallon arewa ko yana kallon abin nan a kaddara wanda suke kafirai suka tarme shi kaga ai ba zancen fuskantar kiwla to zuba bari ba sai lokacin sallah ya tafuta a ai yana da cikin hayyacin shi kuma da kwai yanda zai iya sallah to yanzu a haka nan shi sai yi sallah duk inda yake fuskanta gaba yamma ne ko abin nan ne duka wa zalika wa kaza in kana jahilan aw amidan haka nan shi bai sani ba sabon musulunta ne ya musulunta aka tai lokacin sallaye kawai da ya tashi yin sallar shi shi yake ko ina ma ana kallo sai ke yin kayan shi ke yin kayan shi haka ka gani to wannan ko ko kaddara ce misali a salula ne ya musulunta ya ga kawai an musuluntar da wani ya ce to abin ma shi mai sauki ne sai ga ya ce to a yana addini da sauki dama abin yana birge shi kawai sai ce to tun da ne wannan ita ce kalmar da kawai ake shiga musulunci da ita wannan abin ne to ni ma na shiga kaga yanzu haka yana samuwa saboda kaga duniya ta gani sai ka samu wani ya daga gaga yanda ake musulunta kuma shi ya jima musulunci yana burge shi to ya musulunta kuma bai cikin musulmi inda zai samu ilimi kafin ya zo shi kaga ai bai san ba ina ke fuskanta sallah shi ne ya ga musulmi suna sallah sai ke kallo na yana yin kayan shi to wannan shi ma ba layi au amidan ko ko misali inda gaggam ne inda gaggam ne mutum bai da sallah saboda ai fuskanta al-qibla sharadi ne daga sharuɗa kenan na abin nan amma a halin yaƙi wannan shi kuma kenan an yi istisna'in wannan kenan a halin kitalin kamar da Allah subhanahu wataala ya ce wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farjalan aw rukbana in kun ji tsoro farjalan kuna guduwa a kafa ma ku yi sallah an ruku ba ne ko kana cikin mota ko jirgin yaƙi ko kaza kawai kai sallah in ka ji tsoro kenan lokacin halin tsananin tsoro na yaƙi ko tsananin tsoro ma na wani abin da ba yaƙi ba mutum zai salla a tahiyar kawa ne ko sama abin hawa ne yana fuskantar ibla ko bai fuskantar ibla kai idan talantum fa inna ma huwa takbir wal ishara fi ta'as in an sarki kawai kana iya kabbara da nuni da kai ba ruku'u ba sujada ba fatiha ba sura babu tasbihi ba wannan kawai iya kadewa wannan ya nuna mana saukin musulunci kuma ya nuna girman sallah ko ana wajen yaki bayan raba kamar sallah kace kai ta tara sai na dawo balle an kwantar da kai a gadon likita da hankalinka shiru kawai ka yin salloli ka ce sai na dawo gida na tattara ini a wannan duka in ka mutu ka mutu a halin sa duk a inda ka samu kanka fattakullaha mastata'tu kenan ka sallace ta haka nan babu zancen a jinkirta ta wannan yana nuna matsayin sallah akwai annabin da lokacin an zo cin nasara ga kuma rana ta zo fadawa ya roki Allah a dakatar da ita manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka jinkirtar da sallah uzuri ne kafirai suka shagaltar da su ya zamanto yanayin tsoron da ake ciki da kuma yadda suka zo ta kowane sasanni sai aka shagaltu da lokacin sallah har rana ta fada to kaga wannan hali ne wanda yake na mantuwa kenan halin wanda yake kenan yawa halin wanda ya sallah kuma yana fuskantar wani gurin alkibla sai mala ya ce shi kuma wanda ya sake wannan ababa ihtiyati ne kawai ma'ana ya sake dan dai kar ya zama kasa akwai abin da mutum zai sai zama yana da wani ɗanɗan haka akwai abin da malamai suke ce ihtiyata yanzu kenan shine ya mance sai yayi sallah sai kuma daga ba sai ya tuna to ya ce sake dan kai samu wani abu na shakka amma ba nan ba kaga ba lazim bane ayi Allah ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga mu taimaka babu wannan inna Allah wada al ummati al khata wal nisyani wa ma tukrihu alayhi Allah ya dauke ma al ummata alkhata abinda suke a kuskure wanda siyan da kuma abinda suka manta wa masukuruhu alaihi wa masukuruhu alaihi da kuma abinda aka tursasa su akai duk wanda Allah subhanahu wataala yayi rangwame akan shi Eh, karkaciya. Eh, akwai inda za ka ga su kuma yasa ɗan karkace in aka sayi a sa na'ura sai ya ce to ga inda alƙiblar take nan ga inda take nan sai a ɗan karkace shi abin da yake lazim ga wanda yake makka ko wanda yake ganin ka'aba shine lazim ya daidaice ta wani zamu mu'ayinu a isabatu ha mai ganin alƙibla lazim ne shi ya daidaice ta amma ba kai rubuci hata ha shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'ina ma tulu fa sama wujuhu wa ghairuhu wanda yake a baki wanda yake ba a makka ba jihadu ba kawai jihar ce fa walli wajhaka shatr al masjid al haram Allah ya ce fa walli ka juyar da waje waje ka fuskarka shatr al masjid al haram bangaren sashen masjid al haram masallaci mai alhurma kaga dai ka'aban nan wani guri ne wanda yake zakaitacce a zagaye yanzu da in ka dauki duniya aka yi na haka gaba ɗaya mu da muke yammaci muke take gabacinmu muke yammacinta yanzu ka ɗauki misali duk wanda yake abin nawa ina ke kallo jiha ƙirsu yanzu kai ko daga can gurin zuwa nan gurin kowa ya kama a yi gabas a yi gabas kai tsakanin kawa da shafin ba yan samu ba kilomita duk gurin wannan kawai taklifa su suna tsawai ta sallar dama na musala sai ya haɗe su in ka ga sallar ka za ka raina sallar in ka ga sallar su za ka raina sallar ka in ka ga zan saboda haka dama an hude su karshe duniya za su zo ana koya ma mutane kai kana sabula shine saddun asali da lati saddun asali da kenan Allah kare mu ana nuna ma mutane hanya kai kuma kana kokarin kange musu hanya kaga akwai musiba ta tsara da wannan sai qira'atul fatiha karanta al'amru alal imami farilla ne liman ya karanta wal faddi mutumin da yake sallah shi kadai ba mai bin liman ba bizzali shi alfazu ana karanta shi bizzali da zalim mu'jama wanda take da dugo ba dalun ba ai almunfarid shine wanda ya kadai zai ke sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su maqra bi ummul qur'an sai ka karanta ummul qur'an hadisi na ubarak ibn sami yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta alhamdu ba hadith abu hurairah ya ce man salla salata ma yaqra fi abi ummul qur'ani wanda ya sallar da bai karanta ba alhamdu fa hiya khidajun fa hiya khirajun fa khidajun ghairu tamami saboda haka kenan wajibi ne yin wannan ibnu abbar ya ce kenan malaman fiqh suka ce wannan ya nuna wajibcin yin karatu kenan na fatiha a cikin sallah wajibi ne wannan wasu malaman suka ce kenan wannan ya lazumci liman da mamu da mai sallah shi kadai suka ce ko kai mamu ne labudda sai ka karanta wannan ko kai mamu ne suka ce labudda sai ka karanta wannan suka ce waɗannan hadisan suna nuni abu ka wajibcin karanta alhamdu ga kowane mai sallah limami ne ko mamu ne ko munfaridi ne sallan nan ta farilla ce suka ce ko ta nafila ne haka imam shafi'i a sabon magana shi haka imam bukhari ibnu hazm da wani shi duka akan wannan suka tafi kenan magana ta bi kuma maganar jumhurin malamai kaga yanzu cin gurin shi yasa ita gaskiya ana iya sa ta ne da dalili ba da rijal ba ba wai zaka ce wato ai imam bukhari ma an ce shi ma ta yi kan kaza imam shafi'i ma ita gaskiya ana kiyasta ta ne da dalili ba da mazashi ba iya daga matsalar da muke samun kanmu ta kadisi na ashkas yanzu akwai wanda an aka ce malam wani kuskure ne bai fahimci wannan ba sai a yi tarihi kaga yanzu mun matsalar malam muka samu sai a ce wannan imam mara dai ku haka ba dalili wannan ba dalili amma zan ya za ka rika wani babban malami na garin su mutum sai ka ce a malam wani bai fahimci wannan matsala ba kuskure da cikin dalilahi ya ma ce malam wani ma ya kuskure ya rashin kubiya ba ya ce ma malam wani ka ka gani alhali sahabbai duka junan junan sai yana kuskurantar da juna wani zai ce kaza Aisha ta ce a kaza kuskure rahimallahu ibn Umar Allah cika ibn Umar wannan kuskure ne saboda ba annabi sallallahu alaihi bai taba Umar ba sai tare da shi amma kaza kuskure ka gani wani ya ce kaza kaza kaza Aisha ta ce a a ya kuskure abin da yake kaza ne daidai ne kaga me lahi da an ce baka fahimci abin ko ka kuskure ko ka kaza me lahi ciki shi kenan sai ya faɗi daidai din ka gani to ita gaskiya takadisi na ashkas duk ɗabi'a ce ta bid'a yanzu misali masu bibiyar ɗarika ai kaga su a wajen su shehunan su suna mai da su ba sai raba a ce shehu ya kasu misali ɗan shi a su wajen su imami ma ma'asumi ma imami bai sako bai kaza ne annaba suke ma'asumai to su wajen su imami ma ma'asumi bai saban Allah bayan da za a ce imami ya yi kuskure ka gani to kaga takadisi na ashkas a ce ma ka za ka ce a ya za a ce wani ko kuma ka ce to su malam wani su malam wani ma sun tsaye ne ko ana cewa maza na sassa ya ce kaza kana ce malam wani shi kuma ya ce kaza ka gani ko kuma a ce ma ko ka ce malam wani za a ce ya kuskure kuma mutumin da ya rubuta qur'ani kaza mutumin da ya kaza za a ce ma ya yi kuskure ya za a ce malam wani ne za ka ce bai fahimta ba ka gani to ita gaskiya ba da dalili ake kiyasta ta ba wai da mazaje ba ba kiyasta ta da mazaje babu kuma wani wanda za a ce shi shayayye da mai ne a tsarkake shi a kan kaza sai mafarar sadaka shi yasa imam malik yace ma minna illa raddun wa mardudun ala illa sahibu hadha al-qabr yace babu wani face ana mai raddi yana yin raddi sai mai wannan kabarin sai nuna kabarin mafarar sadaka imam shafi yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu imam malik afu la Allah qaraja kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr imam shafi yake cewa la tuqallidu ni wa la tuqallidu malikan wala al-auza'i wa khudhu min hadha akhad yace kakkura tai da kakkura tai da imam al-auza'i kakkura tai da imam malik ku dauko daga inda suka zama to sun dauko ku dauko daga inda suka dauko imam abu hanifa ta yace idza sahal hadithu fa huwa mazhabi yace ni hadisin ya tabbata ko shine mazhaba kana neman mazhaba ta ce hadisi ya tabbata ko shine mazhaba kowanne kaga cikin su ya tsarkake kanshi babu zan saboda haka ba a cewa to ai wannan magana malam wani mai da kanshi kauli na biyu shi kuma kaulin jumhurin malamai fuqaha na salaf da kuma khalaf sun tsaye akan cewa mamu ba zai karanta ba qur'ani ba zai karanta alhamdu illiman yana bayyanawa suka ce illiman yana bayyanawa mamu shiru zai menene dalilin ku suka ce Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun wai za ku ri'ar Kur'an in ana karanta Kur'an ku yi shiru ku saurara za a cikin ku a kawai ko a sallah ko a wajen sallah wannan shine mazhaba ta Imam Malik Allah cikin shi da rahama shine mazhaba Imam Ahmad ibn Hanbali shine ɗaya daga maganganun Imam Shafi'i sai daga maganganun Shafi'i kan wanne menene dalilan sa akwai su asar suka ce hadisi abu musa abu musa al-ash'ari yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi wa idha qara'a fa ansid in yana karatu ku shiru abu musa al-ash'ari asar asar daga gare shi haka zaid ibn sabit shi ma su ila an qira'a ma al-imam haka tambayi zaid ibn sabit aka ce mutum zai iya karatu tare da liman sai ce la qira'a ma al-imam fi shay'in babu karatu tare da liman cikin wani abu kaga zaid ibn sabit yana daga mi masu ilimin sahabbai sannan kuma malami daga malamai waɗanda suke na Madina. Jabir bin Abdullah ya ce man salla raka'atan fa lam yaqra biha bi ummi al-Qur'ani fa lam yusalli bai salla ba illa an yakuna wara al-imam yace sai dai ho in bayan limani kaga shi wa Jabir yana daga madaukakan sahabbai Abdullah bin Mas'ud wani mutum ya zo ce ya Abu Abdurrahman aqra'u khalfa al-imam wai zan iya karatu in ina bin liman sallah kada sai ce an sit lil qur'ani kai shi gudan sauraron Qur'ani fissa inna fis salati shughlan a cikin sallah akwai shagaltuwa wa yaka fi ka zalika imam kau karatun liman ma ishe ka amma kana yi liman yana yi kaka Abu Huraira da Aisha suka ce ikra khalfal imam fi ma yukhafitu fi ka yi karatu ba liman amma inda yake boyewa kaga Abu Huraira da Aisha haka Ibn Umar shi ma ce yansudu lil imam bi ma yaj'alu bi fi salati inda ne yake bayyana a sallah ya yi shiru wala ya karɓo ma abu ba karatu tare shi ibn umar yace idan sallah alaikum khalfal imami in mutum yana sallah ba liman fa hasbu qira'atul imami karatun liman kawai ya ishe ka wa idan sallawa da fale qara in kai kadai ne kai karatu wa kana ibn umar la yaqra'u khalfal imam bai karatu ba liman shi yasa shaykhul islam ibn taymiyyah Allah cikin shi da rama yace ibn umar min a'lamin nas bis sunnah ya ce ibn umar yana daga mafiya sanin mutane wajen sunna azbahim da duk asabai ba wanda yake cire ba hula wajen bibiyar sunna shi abinda shin ya taba ji nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tayi arwallan ya tsaya sai ya tsaya arwallan nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tahiya ya dan taba zama ya huta ya harbi kawa sai zauna yayi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai wuce nan da akwai ta shibka da kaya gurin to da yazo sai ya sadda haka ibn umar ya ga ya sadda ya ce sai ce wata ranar sallallahu alaihi wasallam yana tahiya sai na ga ya sadda nima shi ne sai na sadda ibn taymiya ce to walau qalat al-qira'a wajiba 'ala al-ma'mum yace inda wanda kuke cewa wajibi ne mamu ko a karatun bayyane ya karanta alhamdu yace la kana hadha min al-ilmi al-amil alladhi yunfihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan amma da yana daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayani a yi tunda ai ta suke a karatun bayyana ma mamu bai karanta ba fa da sallah sai ce to ibn umar kaga yana daga mafiya lazumta sunna inda a ce wajibi ne wajibin da ba sallah ya ce to kaga me da annabi sallallahu ya bayyana walau bayyana zalika yace kuma da annabi ya bayyana da kanu ya amalu nabi amalan amun da duk sahabbai sun dinga aiki wala kana zalika fi sahaba kuma da duk sahabbai suna karanta lam yuqalif misalan wajib ba za su saba ba kamar irin su ibnu umar da babu yanda za su saba kan wannan saboda haka kenan abin da yake kauli raji shine a karatun asirce ka karanta a karatun bayyana ba kai shiru wani zai ce to ya za ka shiru a ibadarka karatun lewa sauraron karatu an ibadar ci to in ana na bayyana ya kai shiru babu zancen ma kai sauki ka karanta fatiha kan yi kaza ko wajen sakta ko wajen abin a kawai abin da ya kai wannan saboda haka kenan kauli rajihi shine kaulin wannan wanda aya ta qur'ani take kai sannan kuma mi athar na sahabbai duka su ma akan wannan suke kai alqiyamul ihrami sai tsayawa dan kabbara harrama wal qira'atul fatiha da kuma karatul fatiha yanzu kenan in nazo zan yi sallah ba a zaune ba zan yi kabbara harrama ba kuma nazo ba a wannan zai a kabbara harrama kenan ba na ce ba daga zaune zan tashi zan yi kabbara harrama daga zaune a sai na miƙe tsaye kenan tsayuwa dan yin ta shi ma farilla ne wal qira'atul fatiha da kuma karatul fatiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye falam tastati fa qala falam tastati fa ala al-jambi kenan asali a tsaye zaka yi Allah ya ce qumu lillahi qanitina yanzu kenan ba damar ka ce kai kafara harama a zaune kana yin sallah a tsaye sai kai ta a zaune baka da sallah saboda ai kaga rukuni ne ko al-khamis na biyar ar-ruku'u ruku'u wa akmalu cikar ruku'u an yana haniya mutun ya tankwara biyatu yastawi zaharuhu wa unuquhu sai da da bayan shi da wuyan shi za su mike wa yansubu rukubatayhi ya kafa guyoyin shi kai ya lankwasa su wa yadau kaffaihi alayhi kuma ya damke su ya dora tafuffukan shi a kansu wai jafiyar rajul in namiji ne ya nisanta mirfaqaihi murafikan shi an jambayi daga kuikun shi haƙar kare shi daga nan kenan arfu karya manna haka a ya zama ya nisanta na haka in namiji ne saboda haka kenan yayi wannan wala yunajjisu rasahu kar ya saddaka kanshi bal yakunu zahru mustawiyan bayan sai zama a miƙe zat gwiwar shi ta zama a miƙe tak kuma ya bude ya tsotsin shi da miƙe gwiwoyin shi haka ya kama su ta yadda inda za a cire kawai waduwa sai kuma ya nisa sana haka da nan ɗin shi kar ya manne da nan gurin ya zama to ya yi wannan kar kuma ya wagare kawai shi kenan madaidaiciya ita sallah tsayuwa ce wadda take ajiye don da inda matsala take inda ruku ba zai cika ba in ya zama tuwa ya mana kaga labar da kamar aikin sallah babu wata hai'a wadda ta saba yanzu misali in ne haka kaga ai na dan buɗa duk inda zan yi haka zaka gami yanayin ya canza daga abin nan to wanda ya tsayo soji kuma na gami shi ma kaga misali kaga shi ma ya abin nan kenan labar da ya zama mi in dan ba da fasila haka tsayuwa aji kawai haka kawai saboda haka kenan dai to wannan shi zai bani dama ko a rubutu kenan sai zama ruku na daidai to na bude ko lokacin da zai ruku ya ce zama guyoyin sun ni yanzu kaɗan tamfara su haka kaga me ba kenan dole me shi ne ya ce ka miƙe ta to kuma ya tsotsi su ko su zama a buɗe sai kuma ka damki guyoyi kin tare da su wannan shine cikar ruku'u in mutum ya saddaka to amma inda ya zama to mutum ya ruku sai daga kai shi ko kuma sai sai saddaka sare ruku'un yayi amma kuma bai cika ba bai cika ba kenan kaga gurgurdan cikar ku gurgurdan ladanka wanda ya miƙe bayan shi cek to ya yi lada akan wanda ya danyi haka da kuma wanda zai danyi haka amma shi ma da ya haka koya baka ce bai da sallah sai dai ba in bai yi bar rukun gaba ɗaya bai tankwaro bai rukun to kaga shi kuma bai samar da rukun kenan akwai rukuku akwai kamalar rukuku to in kayi rukuku kammaluwa ce bai ba sala in kuma a ba a yi rukuku kenan babu mi babu sallah saboda an bar rukuni daga cikin rukunai na sallah haka kuma dagowa ma shi ma haka asadisu as-sujud sai sujada wa sifatuhu sifa sujada an yumakkina jabatahu ya tabbatar da goshin shi wa anfahu da hancin shi min al-ardi a ƙasa wa rukubatayhi da gwiwa gwiwoyin shi wa ladaini da tafiffuka wa sabi'il qadamaini da kuma yatsotsi wanda suke na dugadugai kenan na ƙa'uya kaga dole ya zama mi nan gurin shi wa sujada kenan ba za a buɗe haka ba sannan ko ba za a yi haka ba ko kuma ya haka kenan madaidaici haka daidai da zai ajiye fuska ya tsotsa ana son ne suka niga wasu sannan kuma goshi hanci gwiwa sai kuma mi ya tsotsi wanda suke na ƙawa a lokacin da zai sujada game su yake kaga ya tsayuwa babu gami to a lokacin da kai zaka gami kamar yadda Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada kenan sai ne shi da gadigan shi ya haɗe to ya tsotsin su kuma wannan kibbara ta sai su kalli mi su kalli alƙibla yanzu dukkin ka alƙibla kake kallo to na cikin ya tsotsin su ma ya su kalli alƙibla kenan mutum ya kai a haka nan sujjada ta yi sai kuma gwargwadon tumani da a cikin sujjada shi kuma gwargwadon yawan wannan gwargwadon mi ladan kenan sallaka kaga ai wanda ya tasbihi biyar ba ka gama shi bane wanda ya uku saboda cikin ƙarin tasbihi a aida akwai lada wanda ya zuwa kaza abinda Umar bin Abdul Aziz lokacin da kenan Malik bin Huwayn yake cewa da Umar bin Abdul Aziz ya salla sai yake cewa da qad zakkarni hadha wala tafsila sallallahu yace wannan ya tsira musallama ba sallallahu alaihi wasallam gani sai ya ce he muka kiyaye sallar shi gwargwadon dadewar ya yake a ruku sai ce a ruku da sujada gwargwadon dade shi kamar tasbihi goma goma kamar tasbihi goma goma ka gani mai ka gauga ne ko kawai sai a yi sallar kai amma da aka nutsa ke tasbihi aka samu kamar tasbihi goma in kana da wani tunanin kama ka dawo ka'ida inda wani tunanin kama zuciya sai ka dawo kuma shi ke ya fi a sujada ka samu ka gabatar da wasu addu'o'in ka gaugami ake kuma duka bai wuce ba ba zai kai minti sha biyar ba ka gani kuma ka ga yawan tasbihin kaka a kowace raka ka ga a sujada ka samu tasbihi ashirin a ruku ka samu tasbihi goma ka ga yanzu a kowace raka ka samu tasbihi talatin ko in sallar asuba ce ka samu tasbihi sattin sallar zuhur tasbihi ɗari da ashirin sallar magariba tasbihi casa'in ina ne kaga an rarrage ka gani amma ya zama to ko fafafu shi ke da mutum mai wasan kawo fafafu kawo ana kawo za a mahau ka san duk rayuwar gauga ce dan kasuwa yana so dan kasuwa yana so je kasuwa shi wai gauga ce ai ai a mutum ai gauga da muke ai rayuwar mu ce muke cinya inda za a nuna ma ma mutum kamar sauri ne kake yi ai dai ko a tsaye lahira shi ne za ka ga kurkal insani min ajal ka gani sai da wani lokaci sai mu ki ga sallah fa an kira sallah ka shigo ka yi rawatib din ka sai ka shigowa sai ka tsaya kana jira sai ka ji an ware tadawa kuma sai mutum shigo kuma da an yi da sallah kuma sai ka ga in mai jan sallah ne yana gauga da sauri ya yi ida ko aka ida sai a tsaya ko a waje ma ne tsaya da wani tsaya da wurin ana hira yanzu misali muna iya shigowa mai sallah ban yi barawatu mu ida ko ban yi nafila ba ba kai nafila ba sai mu huta sai mu gaisa muna tsaye mai minti talatin kai ka ce muna da tabbacin aljanna kawai ka gani babu rawatu shi ko farilla to an yi farilla kotan kurciya kuma ita farilla ta samu gibi da mi za a cika ta da nafila ja za ka zuru halli amri min tatawwi bawa na yana da tatawwi ko wannan raka ta na kabla zuhuri raka ta na bada raka ta na kabla asari raka ta na bada magribi raka ta na bada isha raka ta fajr waɗannan guda goma sha biyu manzala sa sai ce man salla fil yawmi lana santai ashara raka bana na rubai tan fil janna wanda ya salla raka goma sha biyu aini da dare Allah zai gida mushi kaza fara gida aljanna in kai yau in kai gobe in kai jibi gida a aljanna to yanzu wani zaka ce zai ce ma a ce to da a gina ma gidan na aljanna da kuma a gina maka gidan na a jan kadu a ce a wata wata kawai dai a muna a jan kadu kaga yanzu shi kenan kawai yana ga aljanna da mako akwai akwai kawai aljanna shi ba matsala eh shi gani yake ma kawai ai abin da yake faruwa muna da wata aƙida kawai gani muke ba aljanna ne ya mushi ne ko kuma zai ga to yaushe yanzu ka kawai dai ka gwada abu ne dai a jan kadar kin ka wani aljanna na can kin ko a barshi ka gani shi yasa ai ka ga ka aikin aljanna nan ana ce sai mu dai yanzu ya zo sahu sai wani ya turo da kai shiga ga guri ne shiga shiga wanda nan sara sai ce la ya alamuna ma fi ni da safil awwal sun mana ya jiru illa yin sahu wa ila sahu da sun san fa na kiran sallah da sahun farko sai mutum bai samu ba eh an yi qur'a to da ko ƙura ce ya mutum ya yi ɗin sabo ta gani yanzu irin wani abubuwan duk sai an je lahira sun kaga kawai mutane sun kwashe gara basa sai mutum ya ci ziyarsa a lokacin ya mutum ya ci ziyarsa sau da za a zo kaga kawai ashe waɗance sun yi wani inda la ya ba da fotara tsallaku duniya kafin fitar nazarin fi a fara ma'alimu an na hali salli an yi watsana jaruwa lujjata wata kazo salihar amal fiya sufura to he an zo lahira kawai sai kaga ashe mun yi sakaci mun bar abubuwa da yawa to wannan na bilbilin sun ban mu da su da me za a gyara farin lafiya ka gani ibn qayyim ce ibada ta wanda suke ibadallahi muqarrabun da gari ya waye yace za su yi kokari za su samar da raka a goma sha bakwai ta farilla za su samar da goma sha bakwai kinsu ta farilla sai kuma su kawo goma sha biyu ta rawati in ka gama ga goma sha biyu ga goma sha bakwai nawa zai baka ashirin da tara sai kuma su kawo raka a goma sha ɗaya ta wutiri wadda nan sana sai ke mazarar safiyar mutane lafi gari a la'i da ashirar raka to wannan raka adda a nan sana sai ke raka a goma sha ɗaya nan sana sai ke in gaggama raka a nan raka a arba'in ya ce man kara a babin maula filiyoyin waliyoyin arba'ina marra ba hariyin an yi fita ya ce wanda zai kwankwasa kohar ubangijin shi majibicin shi a yi nisu arba'in ya cancanta lalle a huda a ce a yi nisu arba'in za ka kwankwasa kohar ubangiji ya ce ya cancanta wannan kuma banda kamar misalin abin nan wallaha da wasu na filonin ka ne da za ka yi banda wannan akalla kawai ka gaza kakka rasa wannan arba'in da dare goma sha ɗaya ta wuturi farilla goma sha bakwai rawatir goma sha biyu ka gani kafin a zuhar kai raka biyu bayan a zuhar raka biyu kafin la'asar raka biyu bayan magarba raka biyu bayan lisha raka biyu raka tarfajar raka biyu banan lahu lahu baitan fil janna to kaga waɗannan shi yasa dole fa ibadin lahu sai mun dage dan ita aka yi mu kuma duk abin da muka shagaltu ba ita ba ake maza kuma addinin ya gyara ko ya gyara duk da gaga muna shan wahala abin da yake faruwa mu mun ce mun mi kauya mun sallama Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu mu mun mi kauya mun sallama kuma sai zamanto babu bin Allah shine abin da aka tabbai Ibrahim ibn Adham limaza nad'u wa la yastajabu lana me yasa muke addu'a ba amsa mana yace li'anna qulubakum yace zo da suka san ku sun mutu daga abubuwa guda goma arabtum Allah fa lam ta'budu kun san Allah ba ku bauta kun san Allah ba ku bauta kun san aljanna ba ku kwadanta kun san wuta kun ku abin da za ku guje ma wuta ke ka gani Allah ya tsawatar da mu amma mun nuna kun mu to kaga labudda ibada wannan ita ce kawai za ta gyara kuma duk abin da kaga namu ya baci abin da ya jawo bacin shi addini ne in kaga siyasa ta baci addini ne ya baci in addini ya ɓaci komi ma ɓaci shi addini kamar zuciya ce a ciki idan sarar sarar da jasar kulu idan fasarar fasarar da jasar kulu to haka shi ma addini in addini ya ɓaci to duniya ma ta ɓaci lahirar ce take ɓaci sai duniya ta ɓaci ka ce inda abin yake amma in addinin ya gyaru to duniya ma sai ta gyaru amma duk ga ana da matsalolin kaza duk da abubuwan suka ɓaci tarbiyya ta ɓaci waye ya ɓaci duka addinin ne ya ɓaci inda sallah da addini na kirki mutum zai ɗauka dafa ma ɗauko shi inda addini na kirki mutum zai je shashe mutum zai kira zato addinin ne ya ɓaci shi ne sai komi ya ɓaci to kuma al'amarin ba zai gyaru ba sai addinin ya gyaru in ba gyara ba to kuma wancan lamar ma ba ya gyaru ba kawai ya ce za a yi tafiya a yi mu cin wahala mu mutu cin wahala a yi mu cin wahala mu mutu cin wahala to haka ne saboda Allah ne ya ce man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa la ashru yawma qiyamati amma qala rabbi lima ashartani wa ma qad kuntu basira قال كذلك عدد آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ka gani Allah ce duk wanda arada an zikiri kaga sallah tana daga zikiri wa aqimin salata li zikiri fa inna lahum aishatan tankan dan Allah ka taba ganin mutum wanda bai kula da sallah bai yana jin dadin rayuwar shi ba za ka taba gani ko dan kasuwa ne sai ka kawo halalle ko ka ga ya tsara abin duniyar amma su tara kirki ma ba zai sa ka ga ya tsara abin duniyar in aka tambaye shi wai alaji shi da kake kai kadai ka taba cinyewa kaza ko zago Allah ya gona ba saba ba kuma da kumi din muryakawa amma shi kadai a ce maka ya taba cin kaza shi kai ne taba ce ne zaka go tsala zan sai ka gaci maka ana suna na guri su je a basu mulkin su ce su da dan lemu wani ya sa lemu a jihun shi shi ba yadda talaka wazi sai dan yau da ya ga lemun maimakon ya dan bara da majini ba sai kuma ya sa a jihun shi yanzu kenan wannan lemun in yaje kuma yin su sai kwankwada da shi wani ma ya gadi yawa ne ma sai saɗe a nan sai kuma saɗe a nan ta gani sai haɗa abin shi saboda wahala ce kuma jarabta ce kawai ka gani saboda bai koshi ba da abin ba a nan to irin wannan za ka ga duk mutum bai damu da addini Allah yana jarabta mutum da wannan abin kaga mutum yana tsawa da a rayuwar shi arruku sai kuma a sadis a sujudu sujada wa sifatu siffa sujada an yi makina jama'atahu ya tabbatar da goshin shi an fa min al-ardi wa rukubatain wa yadayn wa asabi al-qadamain ita kuma sujada ita ce sirru da zuciyar sallah akar ma yakunu al-amru min rabbih wa sajid halin da bawa ya zama kusa da Allah lokacin da kake sujada lokacin shine Allah ya ce wasujud waqtari kalla la tuti'uhu wasujud waqtari Allah ya ce karka mushi da karka saurare shi kawai mai za ka yi wasu jin waƙatari ta sujera kawai kusanci Allah ka ƙari da kayi wannan abin ka ƙari wata wakala ala azizar rahim Allah zai raka ina ta kuma wata kallu maka sista jirina kaga ta kallu maka sista jirina asabi wa samina na bakwai da na takwas an raba uminar rukuni dagowa daga rukuni inda za ka yi ruku kasa akwai waɗanda suka yi ruku maimakon su dago daga ruku kawai su wuce maimakon su dago kuma sai su huce to duk wanda maimakon dago sai ya huce go to yanzu bai da sallah saboda ai dagowa ita ma farilla ce in kai dole ka dawo ka tsaya can sami Allahu liman hamida kana dagowa ka dago rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ana sarana majid aquma qala al-abdu kulluna laka abdu Allahumma la mani li ma atayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka wani sahabi kawai da ya dago ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mana mutakallim alifin waye ya faɗi wannan dan aka dan tarji sai ce a alheri ne faɗi sai ce ni sai annabi sallallahu sai ce na ga malaiku 30 da wani abu sun na rigai rigai kowannen sai yana son shi zai fara rubuta wannan kalma kowannen sai yana rubuta shi zai rubuta ta ita aljanna annabi sallallahu sai ce aljanna ta aqrabu ila alaikum min sharakina wa naru mithla zalika aljanna ta yi kusa da kai sama da igiyar takalminka katalan takalminka wuta ma ita ta yi kusa da mutum sama da katalan takalmin shi aiki kaɗan za ka iya kai ka aljanna aiki kaɗan mutum zai kuma ya gangara da shi wuta jihannama annabi sana sai ce innal mar'a la yatakallamu bi kalmatin min ridwanillah la yabali biha ka gani fa yadkhulu al janna wa innal mar'a la yatakallamu bi kalmatin min sakhatillah la yabali biha fa yahu biha fi nar jahannam sabina kharifan mutum zai furta wata kalma bai ko uhu da ita ba ashe ta fusatar da Allah ta fara gangarawa da shi wutar jahannama sai ya shekara dubu saba'in da kai zirfin wutar jahannama kalma ɗaya ce kawai wani amma tuni kalmar ta raba shi da Allah ta raba shi da musulunci ta raba shi da abin nan shi ne ƙarshen duniya za ka ga annabi sallallahu ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba da rubin amali fitanin ka kazan lele ku gaggawa aikata ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitina kamar yankin dare mai duhu yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafiran za a waye gare mutum da sahe na mumini kamar yace na kama wayin su mumina wayin su bin kafir zai mare sai yana mu kamar yace ya zama kawo ya bi udina wa bi ardin min ad-dunya kawai zaka mutane saboda duniya sana sai da addini saboda duniya sana rabuwa da Allah to karshen duniya kenan nan da nan kawai mutum zaka ga yana nan kawai ya yi nan da nan zai furta magana saboda ni kake tunani mutum ne zai dinga faɗa ma akan zakai Allah kuma bai da ilimi wa taqulu ala la ilaha illa anta wa la taqfu ma laysa laka bi ilm amma kowa ya zama malami sai wanda ya dauki salula kawai kaga maza shi ya dauki salula ko ne ya dauki salula yayi ta wannan ya ce wancan malamin kaza ne wancan malamin kaza ne wancan malamin kaza ne addinin ma ba yi ba kaza musuluncin ma bai kubuta ba a Kano ma da koyi wanda da aka yi wannan abin zaben nan da aka ce za amshi ma yan wancan bangare ne shi matashi a ranar da kotu ta sanar da wancan sakamakon na hanku a ranar ya haɗin zuciya ya mutu saboda kawai an ce amshe ba a ranar ya haɗin zuciya ya mutu saboda kawai an ce masoyin shi an kwace mishi ma'ana an ce ba shi ne ce kawai ya haɗin zuciya ya mutu sababin wannan to ka ɗauki misali wannan to shi ne za ka ga nan da nan sai ka ga saboda abu bai kai ya kawo ba mutum sai taɓa addini ko bar addini shi addini ya mai da shi kawai shi ne wanda yake ba a bakin komi ba kuma komi yana da gata komi yana da gata za a ce ma kungiyar kare kaza kungiyar kare kaza kungiyar kare kaza komi yana da masu kare shi amma shi addini ba bai da masu kare shi eh yan daula suna da kungiyar su karuwai suna da kungiyar su duk wani lalatacce yana da kungiyar shi amma addini shi za ka samu cewa bai da wani tsayayyen gatan da za a tsaya mashi ka gani? saboda haka kenan shi ne hatsarin wannan to in mutum ba ya riga ya san Allah ba sai ka furto ta kalma ba tare da kakula ba mutum ya halaka sababin wannan abin Allah kare an rabu wa mina ruku'i wa sujudi bayan taraka waje batil i'ada in mutum ya bari to wajibi ne ya zamanto ya sake wala yajzi'u ghayruha mun shigo nan go atasi'a aljulus lissalami zaman sallama qadarin ma ya qulu fihi wa yusallimu gurgurdan da zaka zamna kai sallama shi ma wannan kenan ana bukata gurgurdan misali assalamu alaikum inda ba zaman da zaka yi na sallama gurgurdan zaman ai ka gaba ka zo ko da ka dawo ka ce assalamu alaikum kan ka ida sa dagowa ka ce assalamu alaikum a kaga dole sai ka dawo ka zauna kan wannan kubana amma misali mu ta dago daga sujjada karshe kai ida ce assalamu alaikum to sallah ba kai ba kenan bai samar da wannan ba yasa ita sallar nan wajibi ne dole mutum ya dinga dubiya ya sani dan yayi daidai mutane biyu za su yin sallah sahu dai amma ta zarta kai tsakanin sama da ƙasa ka gani kuma wajibi ne mu kula da sallar mu limamai in ma limami yana kuskure ka gyara in ya kama limamin ka ne kana bin shi yana sallar gaugawa ba laifi bane ka ce malam an ce wa tumani na tafarka natsuwa farilla ce kenan a gyara sallar nan ba mu da sama kai ne ne shi a rukun nan ba mu samun yin tasbihi kaza a gyara shi kenan a gyara dama kuma abin da muke ba kenan a gyara amma kaga mutane a zuwa rinka sallah hoton kurciya al'umma tana buƙatar yadda za ta samu kusantuwa da Allah a dinga samun gyaran zukata in sallah ba ta gyaru ba kuma zukata ba ta gyaru ba in sallah ba ta gyaru ba tarbiyoyi ba sun gyaru ba in sallah ba ta gyaru ba abubuwa ba za su gyaru ba to kaga dole ne hanyar gyaran ne tana a masallaci duk ana so a biyi kyau dole sai da wannan to kaga liman yana da daurin shi wanda zai ba da gudunmuwa a wannan bangare akwai insha Allah yau tsaya akwai bangaren wannan kenan shuhuda ta masallaci ga abin bai da girma tafiƙin duba da kenan ba wai babban masallaci bane kenan tafiƙin ba wai babban tafi bane gashi kuma tafiƙin ya tsufa kenan akwai buƙatar lalle a saba tashi gaskiya akwai buƙatar a saba tashi musamman ga azumi yana karrabawa kenan ya kamata a san yadda aka yi imar asusu za a yi a samar da asusu da za a sabunta in kuma da koyoni alaji ko ta alajja da za ta yi sadaka jariya da kuma kaga wannan abu ne mai kyau kenan matasan nan yi a fasa asusu inda koyon asusu da za a fasa yi a fasa a samu tafi kyau tafi zalika wadda tana fasa mutane ta so amma nan ya tsuba gaskiya ya tsuba ya kamata ya zama ta hanyar ganin to ai babu ko yawa kenan ya kamata a samar da abin shirya domin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana da mu kada ci didi Allah ta rabu da kuskuren Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana Allah ma rayuwar mu albarka duk abin da ya tsananta ga musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙin shi wata biyar Allah tana buƙatar bara addu'a a buƙatar ta ko tabbatar lahiya كما تاتي اساس cikin addu'a Allah subhanahu wataala ba ta lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya wanda suke halin tsanani gumci Allah ya yi dan uwan musulmi a ko ina suke a duniya ubangiji subhanahu wataala ya yaye musu Allah sun ya musu mahuta musamman musulmi da suke Falastin Yaman da wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya ga musu mahuta kare da ya kare jirawansu makiya Allah subhanahu wataala kare su Allah ya nuna musu gazawa su Allah ya jarabce su da abubuwan da ba za su iya ba Allah kar ya tattala arzikin su ubangiji ya raba kawunan su ya daidaita su Allah ya shagaltar da su da junan su Allah subhanahu wata'ala ya kaskantar da su ta hanyar jarabta su da abubuwan da zai nuna musu gazawa su ya rabu alamin Allah ya nuna abin mamakin mulkin shi a tattare da su Allah ya taimaki kasar mu ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu daga dukkan fitintunu ya haɗa kawunan Allah subhanahu wa ta'ala kare mu ya kare imanin mai kare addinin Allah subhanahu wa ta'ala kare dukiyoyin mu da mutuncin jami'an tsaron mu ko ina su Allah subhanahu wa ta'ala ba su tsaro da tsaron sharafar almin da tuntunu a kowane kasashen musulmi Allah subhanahu wa ta'ala iya mana waɗanda suke nufin al'umma musulmi da cutarwa Allah mai da musu mutunci Allah ya ma rayuwar mu albarka iyan mu almajiran mu da dukkanin yayin musulmi ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da su aka amince daidai duk abin da yake sharri ne fitina ne Allah kare ya rabbul alamin Allah subhanahu wataala wanda ba su ayyuka Allah ba su ayyuka sanahu ya Allah sa albarka duk abin da Allah ya arzuta mu Allah ya mana albarka cikin sharar alamin Allah subhanahu wataala arzuta mu da kashi mai kyau Allah kare mu daga fitintunu wanda suke na hili da na koya rabbul alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم لا نسالك بنا ان شاء الله انت لا احد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد انت اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اقر اعيننا بنصرك والسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم امنا في اوطاننا واخر ائمتنا وولاه امورنا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاه امورنا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاه امورنا يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك